النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin risala muna cikin babul fara'id babi mai bayani game da ilimin rabon gado yace wa kullu man la yarithu bi halin duk wanda baya gado ta kowane hali ba hanyar da za a bi ya ci gadon mamaci falla ya hajibu warithan to bai sha makanci magadi ba muna da sha makancewa ba kashi biyu hajibu iskadin da hajibu na kalin to wanda dukkan ji an cewa ne ya sha makancewa ne daga gado gaba ɗai ko ko ya sha makancewa ne daga cin mai yawa zuwa ɗan kaɗan to za ka iskan mai yana gado duk wanda bai cikin magada ta kowane hali to bai iya sha makancewa ba zai sha makancewa ne ba daga cin gado mun fahimta wal mudallaqatu thalathan mace wadda an ka saki saki uku yaya ake saki uku ga shari'a a sake ta yanzu a shirya a dawo da ita a sake fada wata rana a koma sakinta biyu kenan a shirya a dawo da ita to a sake fada na uku kuma a koma sakinta shine saki uku wanda ba ta koma halatta sai ta aure wani miji amma mutum ya ce ma mata ta na sake ki saki uku wannan saki nawa ne saki ɗaya ne ga sunna na sake ki saki ɗari saki ɗaya ne ga sunna na sake ki saki dubu saki ɗaya ne ga sunna na sake ki saki batti saki ɗaya ne na sake ki saki ba'ini saki ɗaya ne ibn taymiya ce duk duniya ba lafazin sakin da ke ƙetare saki duk lafazin da kai unhan da shi saki ɗaya ne ina fata kun fahimta fatawa ta ta yi muna daɗi kuma ta yi kusa ga sunna kuma ta yi amfani gare mu to tun da dama mika sa saki bacin rai ranka ya ɓaci shaidan ya gitta ka ce ka sake ta sake uku gobe sai ka tuni to ya rafa yanzu zai rika ma yaran ga sai a dawo ana to yanzu aka iya gyara ce ku ta inda belle abu shi ɗaya ka iya gyara ka gani don haka sunna ce ta annabi in mutum ya saki mata ta saki uku matsayin saki guda ne hadisi na nan cikin sahihun muslim bai da masoka kuma to haka hukunci yake inji abdullahi dan abbas zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam saki uku cikin kalma guda saki guda ne haka shekarun khalifancin abubakar saki uku cikin kalma guda saki guda ne shekara biyu na farkon khalifancin umar haka hukunci yake saki uku cikin kalma guda saki guda ne can sai zamanin khalifancin umar sai ga mutane wanda ya motsa sai ya ce mata ta na suke ki saki uku tun da ya san guda ne sai umar ya ce yaya mutane ke gaugawa ga abin da ya kamata ku sa nutsuwa gare shi to da yau na sa doka duk wanda ya saki mata ta saki uku ta saku saki uku wasu sahabbai sun ka zo sun kawo umar nasiya umar yaya za ka yi suka ga abin da manzon Allah ya mutu ya ba al'umma sai ce na tuba ma Allah na jaye hukunci na ko umar ya jaye ko kai ya jaye mu duk wasu guda gare mu duk abin da duk hukuncin kowa ya saba mu na manzon Allah to na manzon Allah muka riko don haka ko umar ya jaye hukunci ne ko bai jaye ba tun da dai ta tabbata haka hukunci haka manzon Allah ya mutu ya ba al'umma ta to umar bai isa ya soke abin da manzon Allah ya ba al'umma ta bisa gare shi don haka hadisi na nan cikin sahihu muslim hadisi ne ingantacce ba wani mallamin hadisi da ya taba suka ta cewa saki uku cikin kalma guda zamanin manzon Allah saki guda ne haka zamanin khalifancin abubakar haka farkon khalifancin umar umar shi ya sa doka na fatar kun fahimta to shine yace wal mudallaqatu thalathan wanda an ka saki saki na uku kenan saki na ƙarshe wanda daggare shi bata koma halatta ga mutum sai ta auri wani miji ko wanda an ka saka saki uku filmar da cikin halin rashin lafiya mijin tana cikin rashin lafiya kuma rashin lafiyar ga yayi nauyi sai yace ya sake ta saki na uku to ta rufe zaujaha za ta ga ta yi ta addu'a Allah ya sa ya mutu cikin rashin lahiyar nan mutuƙar bai tashi ba cikin rashin lafiyar nan da ya sake ta ciki yan mutu to ta rufe zauja za ta gaji mijinta in mata in yan mutu min mardihi zalika daga wannan rashin lafiya tashi ko da ko bayan idda ta ta ƙare ta ta yi aure inda cikin rashin lahiyar nan da ya sake ta bai warke ba ciki yan mutu ko bayan shekara nawa ne za ta zo ta shiga cikin mata ne ta ci gado don za a ɗauka ya sake ta ne don ka ta gade shi duk wanda ya kore wani magadi da gangan ko ya yi ƙoƙarin jawo wani ya sa cikin magada da gangan to shari'a duka za ta hana kana cikin rashin lafiya ya yi matsanani sai ka ɗaura mota mace aure yan kwanaki sai kan mutu za a ɗauka kayi auren ne domin ta shigo cikin magadanka to malamai sun ce ba za a bata gado ba kamar wadda kana cikin rashin lafiya rashin lafiya yayi ma tsanani sai ka ce ka sake ta cikin wannan rashin lafiya za a dauka ka sake ta ne domin ka hana mata cin gado to ko bayan shekara goma sha biyar kan mutu in dai baka tashi daga wannan rashin lafiya ka sake cikin ta ba za ta zo ta shiga cikin matanka ta ci gado muna tare saboda adalci na musulunci wala ya rufa amma shi ba zai gade ta ba wanda ya saki mata ta cikin rashin lafiya to ko da ta ƙare inda inda ya mutu cikin za ta zo ta gade amma shi da ta mutu shi ba zai gade ta ba muna tare waka zalika hakan ga in kana dalaku wahidatan ko da sakin ya kasance saki guda ne can yace wanda an kasa saki uku don ya nuna maka kowane iri ne saki uku ba shi ya tsololuwa ba sai ya fara da shi ko da saki guda yayi mata cikin rashin lafiya tattafi kuma Allah ya kaddari bai warke ba har ya murcikin rashin lafiya ko da ta ƙara idda ta yi aure an sako ta ta komo wani aure an sako ta komo wani aure in aure ɗari ta yi in dai cikin rashin lafiyar nan da ya sake ta bai tashi bayan mutu za ta zo ta ci gado ne cikin mata ne ya ce waka zalika in kana dalaku wahidatan hakan ga in sakin ya kasance guda ne wa kad mata kuma ya mutu min maradihi zalika daga wannan rashin lafiyar bai tashi ba ba'adal idda ko bayan iddata ta kare ko da ta kare idda ba karewa idda shi yanke alaka tsakanin ma'aurata ba in ka sake mace tana cikin idda kana iya cewa ka mai ta inda saki ne na rajai sannan duk hukunci hukuncin matanka suna bisa gare ta hasar da ta kare idda za ka ci she ta kai mata sutura ka ci gaba daukar ta kaliyanta har ta kare idda ita kuma bata isa lokacin iddan nan ta sai ta yi aure ba dole dai sai ta kare idda amma da idda ta kare shikenan yanzu ta nisanta daga gare ka wa in dallaka sahihum ra'atahu idan lahiyayyen mutum yana lafiya lau bai da sofanin rashin lafiya dallaka ra'atahu ya saki mata tai dalqatan wahidatan saki guda fa innahuma to su mijin da matar ya tawara fani za su gadi juna muna tare ma kanat fil iddati muddin dai tana cikin idda yanzu lafiyayye wanda an lafiya lau ya saki ma kaddara ta gitta ya saki mata dai to muddin tana cikin idda bata kare ba tana cikin idda sai ya mutu za ta zo ta shiga cikin mata nayi ta yi gado ko kuma tana cikin idda bata kare ba sai ta mutu shi ma zai zo ya gade ta matsayin mijinta domin alaka ta auren ta kewa bata yanke ba sai an kare idda muna tare to fa'inin qadat amma in ta ƙare idda fala mirath bainahuma babu babu gado tsakanin su ba da ha bayanta ya sake ta saki ɗaya ne ko saki na uku ne wanda ba a kome sai ta auri wani miji ko saki nawa da yayye mata ta ƙare idda yana lafiya lauyar sake ta to da ta ƙare idda to wannan babu bai cin gado ta ba ta cin gado ne ta nisan ta gare shi in sakin raji ina yayi mata ɗaya ko biyu akwai sauran yaggiya bai mai ta ba ta ƙare idda to yanzu bai da damar cewa na dawo da ke a'a sai dai ya komo cikin mabiɗa in ta yadda sai a koma ɗaura musu aure in ba ta yadda ba ta aure tana da damar ta aure wani ta yadda ba amma in kahin ta ƙare idda ne to ba sai ya nemi yaddarta ba cewa ɗaya zai yi na mai sheki shikenan ta koma in ta ce ba ta yadda ba to sai dai a haɗu kotu ta faɗi dalilinta muna tare wa man tazawwaja imra'atan duk wanda ya aure wata mata fi maradihi cikin rashin lafiya tai lam tarithu ba za ta gade shi ba wala ya ritha shi ma ba zai gade ta ba don za a dauka ya jawo ta ne don ta ci gado nai febo ne yake son yayi mata to yanzu mun kare wannan ko hukuncin abin cin gado ga wadda an ka saki cikin rashin lafiya ko lahiya to yanzu mun dawo ga batun gado mu sai gadon kaka kakanya wata rufin jaddatu kakanya kakanya mace ko wata rufin jaddatu lil'ummi kakanya ta gefen uwa uwa uwa kenan uwar uwa tana gadon a sulusa sulusi ɗaya bisa shidda mutum ya mutu ya bar kaka ta yi babu uwa amma akwai kaka in akwai uwa kaka na gado ba ta gado to in ka ji kakanya to babu uwa haka in ka ji kaka babu uba to mutum ya mutu ya baka kaka ta yi uwar uwa ta yi to abinda an gadon sai a bata sudusi ɗaya bisa shidda yan akwai masu gado in babu masu gado ha sai ta ci sulusi don me saboda matsayin uwa za ta tsayawa dama gadon uwa in babu wasu magada sulusi an gadon uwa muna tare waka zalika hakan ga allaci lil'abi kakanya wadda ta gefen uba uwar uba ita ma abinda an rabunta in ga masu gado sai a bata sudusi fa'inish ta ma'a in sun ka haɗu kakanya ta gefen uwa da kakanya ta gefen uba uwar uwa da uwar uba duk suna nan raye jikansu yan mutu to ya za a yi fasudus bai nahuma ba cewa za a yi kowacinsu a bata sudusi ba an ce sudusi an gadon su ba to in sun ka haɗu sai a ɗauko sudusi a basu a ce mai yi ku taikura ba sun canye ɗiyansu su suna nan to shi da ya ce fasudusu bai na huma to sudusi na tsakaninsu da uwar uwa da uwar uba kakanni mata kenan sai a ba su sudusi su te su raba illa an ta kunan latilil ummi sai in kaka ta gefen uwa ta kasance akaraba ta fi kusanta ga mamaci bi darajatin da daraja yaya ta fi kusanta ita ta gefen uwa dama ita ƙura'ani ya nassanta a bagado ƙura'ani bai nassanta kaka ta gefen uba ba iyaka ƙiyasanta an kai tun da an ce a ba kaka ta gefen uwa to sai a yi ƙiyasanta gefen uba da ita muna tare shi yasa ga sha'anin gado kakanya mace ta gefen uwa ta fi ƙarhi bisa ga ta gefen uba don ita ta gefen uwa ita ƙur'ani ya nassanta amma ta gefen uba ƙur'ani bai ce shi yasa ma wasu ka ganin kakanya mace ta gefen uba ba ta ma da gado amma wasu ce a za a yi kiyasanta akan ta gefen uwa to yanzu in sun ka haɗu da uwar uwa da uwar uba an ka ce sai a ba wasu da su ce su raba ko ya ce sai dai in kakanya ta gefen uwa ta fi kusa ga daraja ga mamaci bisa ga ta gefen uba kakanya ta gefen uwa uwar uwata kakanya kenan ko amma ta gefen uba ita uwar kakanya ta kun fahimci maganat yanzu uba uwa ta yi kakanya kenan ko uwarta ita kakanya uwar kaka da kaka wadda ita ta haifi mahaihinka ko mahaihiyarka da uwar kaka ita ba, ba mahaifiyarka ko mahaihinka ta kai a kakakka ta haifa uwar kaka kenan wahi kusa ga mamaci eh kakanya wadda ta haifi uwa ta haifi kusa waccan uwar kaka ce ta gefen uba to shine an ka ce sai in ya zan ita kakanya ta gefen uwa ta fi kusa ga mamaci da daraja ita kakanya ce ta farko amma ta gefen uba uwar kaka ce ta biyu ce kakanya ce ta biyu madalla to kaga ta gefen uwa ta fi kusa ko to nan sai a ba ita wagga ta gefen uwa gado ita ɗai waccan ta gefen uba kakanya ta biyu ba ta da gado muna tare ya ce fata kuna aulabihi sai ita kakanya ta gefen uwa wadda ta kusa sai ta kasance mafi cancanta da shi sulasin la'annaha domin ita ce allati fi hannusu wadda nassi ya zo game da ita nassin qur'ani uwar uwa kwalan kwalan Allah ce ba ta gado amma ita uwar uba an ba ta gado ne da kiyasinta akan uwar uwa wa in kanatin latilil abito in yanzu an yi rashin sa'a kakanya ta gefen uba ta kasance aqrabahuma ita ce mafi kusantar su to ya za a yi kakanya ta gefen uba uwar uba ta yi kusa waccan kakanya ta gefen uwa kakanya ce ta biyu uwar kaka ce to ya za a yi to fasudusu bai nahuma nan ma sai a raba sudusi tsakaninsu nisfaini kashi biyu saboda mi saboda wanda adda nassi da wanda kiyasi na lako shi an kai wanda an ka lako na ko da wanda adda nassi to ta gefen uwa ita adda nassin qur'ani shi yasa ta amma ta gefen uba kiyasin ta dai an kai ga ta gefen uwa shi yasa ba ta iya kora ta gefen uwa don haka koda ta gefen uba ta ta kusa ga mamaci to ba ta iya kora sai dai a ba su ta su raba mun fahimci karatun wala ya rufe inda malikin gun ra'ayin imamu malik rahimahullahu ta'ala ba a yin gado aktharu min jaddata ni fiye da kakanni biyu ummil abi wa ummil ummi fiye da kakanni biyu ba su yin gado ga imamu malik uwar uba da uwar uwa kaka uwar uba da kaka uwar uwa to su ɗaya ka gado wa umma hatihima da iyayensu su kuma uwayen kakannin kaga kaka mai daraja biyu kenan ko ra'ayin imam malik duk kakan da ya wuce daraja ta biyu kaka mai daraja ta uku ko ta hudu in har yana rayu baya gado ga ra'ayin imam wa yuzkaru amma ana ambatawa an zaid ibn thabit daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaid ibn thabit annahu cewa shi zaidu warasa salasa jaddatin ya gadar da kakanni har uku wahidatan min qibalil ummi guda ta gefen uwa wasnataini min qibalil abi biyu kuma na gefen uba uwar uwa kaga kaka ta gefen uwa ko to sai an kai sa a gefen uba kaka namiji da kaka mace duk suna rayu kaga yanzu uku kenan gare mu go ummul abi uwar uba wa ummu abil abi da kuma uwar uban uba uwar kaka walam yuhfaz amma ba a kiyaye anil khulafa daga khulafa'ur rashiduna ba khalifofi abubakar da umar da usmanu da ali radiyallahu anhum ba a kiyaye tauri su gadar da aksar heda min jaddatayin daga kakanni biyu ba kulafa'ur rashidina ba a kiyaye cewa sun gadar da heda kakanni biyu ba wa mirasul jaddi to mun ji gadon kaka mace ko me gadon ta sudusi in ita ɗaya ce in su biyu ne a ba su sudusi su ta su raba to sai kaka namiji waɗancan kakanni mata kenan wa mirasul jaddi gadon kaka wane kaka namiji adda gado uban uba uban uwa baya da gado muna tare uwa uwa ita adda gado amma uban uwa baya da gado don haka an ka ce kaka ana nufin na gefen uba uban uba wa mirasul jaddi gadon kaka idan fara da in ya kadaita shi ɗaya ne jika na ya mutu babu kowa babu wani magadi illa shi falahul malu dukiya ta tabbatar mai sai ya kwashi dukiya ya asibci don me saboda kaka matsayin uba yake uba yana asibci ko bai to kaga don haka kaka tun da matsayi ne yake shi ma sai ya asibci falahul malu walahu ya tabbatar mishi shi kaka uban uba ma'al walad zakar tare da ɗa namiji jika ne da ya mutu ya baɗa namiji au ma'a waladil waladi ko ko tare da jika a zakari namiji to in jika ne da ya mutu ya bakka kan jikan da ya mutu ya baɗa namiji ko jika to mi a gadon kaka a sudusu kaga ɗan nan na mamaci ya da kaka daga asibci yanzu wa zai asibci dan mamaci don haka kaka ya tasai daga azibci zuwa ga cin gado nawa an gado nai shine sudusi ya baya sudusi rabon uba kenan ko uba addare shi za a bashi fa in sharikahu ahadun in wani na tarayya da shi shi kaka ga gadon min ahli sahami da cikin masu rabo kamar kila akwai yan uwa na mamacin akwai mata wayannan duka ba suna gado ba eh to gairul fa'in sharika hu ahadun in wani na tarayya da shi min ahli sami da cikin ma'abuta rabo gairul ikhwati in bancin yan uwa maza wal akhwati da yan uwa mata to su tunda kaka matsayin uba yake uba kuma ya sha makance yan uwa ko to kaga kaka kenan ya sha makance yan uwa to in akwai wani mai cin gado tare da shi kakan faliqu da lahu to sai a yi mai hukunci shi kakan da sudusu da sudusu sai a ba sudusu sannan sai a ba masu rabo rabonsu muna tare kamar uwa kamar mata da sauran duk wanda mai cin gado sai a bashi fa in baƙi shay'un bayan an ba masu rabo bayan an hiddan mashi kaka su da su an ba masu rabo kowa an hiddan mai rabo fa in baƙi shay'un in wani abu ya rage min almal daga dukiyar kana lau ya kasance na kaka sai kaka ya asibci ya kwashe muna tare fa in kana ma ahli sahami ikhwatun fa'in idan ikhwatun ‘yan uwa sun kasance ma a halisami tare da masu cin rabo to faljaddu shi kakan mukayyarun za a bashi zaɓi fi talafita a jihin ga fuskoki uku ya zaɓi ya akuzu ayyu zalika abdallahu sai ya zaɓi kowace ta fi mai in ya zan tare da masu cin rabo akwai ‘yan uwa na farko in ma muƙasa matal ikhwatu ko dai ya zo rabon da 'yan uwa sun kaci sai ya shiga cikin 'yan uwa ya zama matsayin dan uwa shi kakan sai ya raba tare da 'yan uwa a raba daidai wa daida kun fahimta awis sudusa koko na biyu a bashi sudusi min ra'asul mali daga asalin dukiyat asalin dukiyat sai a bashi ɗaya bisa shidda nata au ko kuma na uku sulusa ma baƙiya a bashi sulusu ma bayan an cire ma masu rabo rabonsu to abinda ya rage sai a bashi sulusi ne to cikin ukun ga duk wanda yake so in kaka ya yi tare da yan uwa to za a bashi zaɓi cikin ukun ga duk wanda ya ga yahi mai sai ya ɗauka fa in lam yakun ma'ahu in ya zan babu kowa tare da kaka masu cin gado gairul ikhwati in bancin yan uwan mamaci fa huwa to shi yuqasimu akhan zai yi raba daidai da dan uwan mamaci wa akhawaini da dan uwa biyu in ya zan dan uwan da mamaci ya bari mutum guda ne ko mutum biyu namiji to sai kaka sai da shi da yan uwan mamacin sai su tai su kwashi duke su raba daidai wa daida shi an ma'anar yi kasim zai ci rabo tare da su sai a ta yi a raba au adalahu ma koko waɗanda a daidai da su na mata in mamacin ya ba ɗan uwa guda ko ɗan uwa biyu maza tare da kaka an ka ce kaka ya shiga cikin yan uwa su kwashi dukiyar sai su raba daidai wa daida muna tare au adalahu ma ko abin da an daidai da yan uwa biyu arba akhawatin yan uwa mata hudu mamaci ya ba yan uwa mata hudu kaga su an daidai da yan uwa maza biyu ho madalla mamaci ya ba yan uwa mata hudu da kaka to sai ya taya shiga cikin yan uwan na a kwashe dukiya sai su raba fa in zadu in sun karu akan yan uwa maza biyu ko yan uwa mata hudu to falahu thuluthu ba zai shiga cikin su ba sulusi ya tabbatar mai sai a bashi sulusi shi kaka fa huwa yarithu thulutha shi kaka yana gadon sulusi ma al ikhwa tare da yan uwa illa an takuna al muqasamatu sai dai in rabo tare da 'yan uwa ta kasance abdalla lahu ta himai wannan sai ya shiga cikin 'yan uwa sai ya ci gado tare da 'yan uwa ya tsaya matsayin ɗan uwa wal ikhwatu lil abi 'yan uwa la ubbai ma'ahu tare da kaka fi adamin shaqaiqi in babu shaqiqai kash shaqaiqi za su tsaya matsayin shaqiqai muna tare fayin ishtama'u to in sun haɗu 'yan uwa shaqiqai da 'yan uwa la ubbai addahu shaqaiqu to sai yan uwa shiƙiƙai su ƙidan ya shi shi kaka addahu ai hasabuhu sai su lissafa su ƙidan ya shi billadina lil'abi tare da waɗanda a yan uwa li'ubbai to mi an matsayin yan uwa li'ubbai in ga yan uwa lishaƙiƙai ba su gado ma'adalla famana uhu bihim sai su hana kaka gado saboda su mutum ya mutu ya ba yan uwa da shaƙiƙai da li'ubbai da kakanai to yanzu mi an gado an ka ce sai yan uwa shige kai su lisafa ba ana sa kaka matsayin dan uwa ba sai su idan cikin yan uwa ba sai su hana mai gado sai su kwashi ɗaya su je su raba abin su ko ko fa mana uhu bihin kasaratul yan sai su hana mai cin yawan gado su hana mai yawan gado kenan inda babu yan uwa ba mi an gado ne eh mi an gado ne sulusi an gado nai ko to yanzu tun daga to sai ga yan uwa la'ubbai tare da shigikai la'ubbai da kasan ba yan uwa shigikai sun sha makanci la'ubbai ko to amma saboda la'ubban ga kuma da an ka sha makanci da ba su ko ɗari za su rage kaka daga cin sulusi zuwa sudusi sai su rage mai cin gado sun makanu a haƙa minhum sannan bayan su lu'ubbai sun kawo makakatan garda sannan sun kasance su yan uwa shige kai a haƙa minhum mafi cancanta daga lu'ubbai bi zalika da wannan gadon ina fatar kun fahimta illa an yakuna ma'al jaddi sai dai in ya kasance tare da kakan uktun shaqiqatun yan uwa shaqiqiya ce mamacin da ya mutu yan uwa mace ya bari shaqiqiya wala ha akun la'abin ita kuma tana da ɗan uwa guda la'abi au uktun la'abin ko ko ƴar uwa guda ce la'abiya au akun ko ɗan uwa wa uktun la'abin da kuma ɗan uwa namiji da ƴar uwa mace la'ubbai fata akhudhu nisfaha to in mace take banta ƴar uwa mace sai ta riƙe rabin mi a gadonta rabi to sai ta anshi rabinta mimma hasala daga abin da ya tabbata wa tusallimu ma baqiya sai ta miƙa abin da ya rage ilaihim zuwa gare su can da kaka da ƴan uwa sai su su raba wala yurba lil akhawati ba ayin ƙari ba ayin rabo ga ƴan uwa mata ma aljadda tare da kaka illa fil garra sai cikin wani gado da malaman fara'ili ke kira garra'iyya wahada shi kadai me garra'iya wa sanad kurwa da sannu za mu ambace ta ba da hada bayan wannan za mu kawo bayani game to ga gadon garra'iya ɗaya ake kara ma yan uwa tare da kaka to sai a tsaya nan mm. gado ya sha kashi ai domin Allah so muna kare shi